أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم رانا الأصبر sha takwas takwas ko? sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubuwar shekara 447 muna fatan Allah ta'ala ya samu dace Allah ka samu daga cikin bayan ka wadanda ke yantawa a wannan wata mai albarka Allah ka yahe mana kurakuranmu da zunubanmu Allah ka karbi kyawawan ayyukanmu Allah ka zaura da kasashenmu lahiyar su na kasashen musulmi ka ɗauka addinin musulunci da musulmi gaba ɗaya na duniya duk wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye mushi bukatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata ka biya mana muna da cikin wannan sura mai albarka suratul rahman suratul rahman ita ma sura ce wanda Allah madaukakin sarki ya ja hankalin dan adam da kuma aljanu ta hanyar nuna musu girmansa akan halittun da ya halitta a cikin sammai da kasai da kuma sura ce mai tunatarwa akan al'amuran da ya shafi alkiyama da jiya mun tsaya ne a aya ta goma sha ɗaya insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha biyu Allah ya gaya mana halittu da dama da ya yi sannan kuma da irin abubuwa na ni'ima da ya halitta wa ɗan adam don yi amfani da su a cikin wannan duniya ji daɗin bautar Allah daga cikin irin waɗannan abubuwan ya zana mana akwai ita kanta halittar ƙasa Allah ya ɗora ta idan bayan shi su ji daɗin rayuwa wanda inda a ce rayuwarmu ba a kan ƙasa muke ba za mu samu ɗan tawaya haka ba za mu ji daɗi ba kuma Allah ya halitti fakihatan ababen jin daɗi na more rayuwa wani ɗan adam yake bukata ya samu yake ɗuɗɗugowa daga ƙasa har ɗan adam ya amfani da shi Allah ya halitti nau'in itatuka masu daraja masu karama irin su itacen dabino itacen idibi itacen zaitun da sauran waɗansu abubuwa da ɗan adam yake amfanuwa da su a ɓangaren neman tattalin arziki da kuma more rayuwa to da aka Allah madaukakin sarki sai ya kara mana rodansu abubuwa wanda dan adam yake bukata shine wal habbu zul asfi wal habbu zul asfi wal rayhan fa bi ayyi ala'i
gaskiya ne خلق الإنسان من صلصال كالفخار Hmm.
وخلق الجن من مارج من نار Hmm.
فبأي آلاء ربكما تكذبان
na daga cikin halittar ubangiji ta'ala shine alhabbu zul asfi abdullahi da abbas ya ce al'asf shine warku zar'i al'akdar wani ganyen itace ne kore wanda da shi ake tattalawa a yi turaren imma na ruwa ko turare na iska da doron ko kuma turare na wuta da sauran abubuwan da ake kunnawa ko a fesa su ko a shafa su su ba da ƙamshi a jikin ɗan adam to hatta itacen da muke turare sai da Allah ya zara mana su daga cikin ni'imomi saboda turare ni'ima ne ba za a sallawa sai yake Allah ya sanya mace wani abu daga cikin abubuwan ku na duniya wanda yana kawadar wannan abu daga cikinsu akwai turare annabi yana son turare yana son ƙamshi kowane lokaci to hata itacen da ake turaren nan al'asubu wa raihan dukkansu itace ne na Allah Allah ne ya horewa ɗan adam ya ilmantar da shi in ya gama wancan da wancan za su ba da ƙamshi nau'i kaza ora ka sai ɗauka ya sarrafa ya yi turaren ƙamshi da turaren wuta da turaren shafawa da turaren shinshinawa da wanda ake fesawa a jiki akwai wani ɓangaren turaren mata daban na maza daban da sauran makamantar irin wannan to duk wannan na cikin nimar Allah ta'ala da yawa bayinsa ya horewa dana da irin nau'in ganye ko fular ko ƴaƴan waɗansu itacen da zai yi amfani da su ya hada turare ya ba shi ƙamshi kuma ya amfani da shi wa in ma ya sayar ya samu kuɗi wasu tattalin arzikin su kawai kasuwanci na yin turare a yi turaren wuta a sayar ke ma ki sara ki sayar haka Allah ya sa wani dukiya ta shigo hannunku ta hanyar turare ko kuma a yi amfani da shi duka wannan ni'ima ce ta Allah da yawa bayan sa wanda ya kamata mu gode masa da haka sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ya mashar sakalain min al-insi wal jin ya ku taron aldanu da mutane da wata ni'imar ubangijin ku da muke kayyatawa da haka sai Allah ta'ala ya ce خلق الإنسان من صلصال كالفخار Hmm.
وخلق الجن من مارج من yanzu نار
ana sai dawo yake sanar da mu asalin halittar ɗan adam shi adam kin kan kai shi ga yadda aka yi aka dunkula shi aka mulmula shi aka halitce shi da kuma abin da aka halitce shi da shi alaka duwan asalin mutum taɓo ne laka wadda wadda ake randa ko tulu ko makata- ko makamanta abubuwa da ita irin lakar nan da ake kin saba kowace laka suke yin irin wannan aikin ba to irin lakar da ake sarrafawa a irin randa da ita ita ce has- asalinmu gaba daya annabi adam ita ce aka dauka aka mulmula aka dunkula aka halitta shi a yadda Allah ya gaya mana kuma shi ma oga kwata-kwata na halakaku aljani shaitan iblis shi kuma ga da abin da aka yi shi to shi ne Allah ya ce halakar insan mun halitta mutum ai annabi adam wanda kun san asalin halitta gaba ɗaya kam annabi adam ne aka halitta shi shi kadai halitta ta kamala sai aka yi wani operation aka tsaga a jikin hakarkarin shi na hagu aka ciro wani kashi kwara ɗaya daga nan kuma sai aka halitta hawa'u da wannan kashin kenan sai aka halitta mashi mata wanda zai ji daɗin rayuwa da ita zai rayu da ita a gidan aljanna za su dawo duniya su ɗanɗanta da kuɗansu kaɗan cikin ƙaddara ban Allah a ƙarshe sun koma zuwa ga Allah kuma su shiga ina su shiga aljanna duk wannan adam da fari da baki da ja da kowane irin kabila asalin shi zai fito ne karkashin wayannan mutanen guda biyu annabi adam da hawa za ka sake faɗa asalin yadda shi adam kin ya fito kafin a yi bayanin yadda ya ta hawa ta fito to shi ne Allah ce kalakal insan mun halitta annabi adam min salsalin kalfa khar da wani salsal min hama'in masamun a wani gudun Allah ya ce wani laka wanda ake iya kwaba ta a sarrafa ta a yi wani abu imma irin wani abu da kuke ɗorawa filar imma a yi randa imma a yi turu imma a yi kasko imma a yi menene da duk irin wannan lakar da ake irin wannan aikin da ita ita ce asalin abin da aka kwaba aka halitta annabi adam alaihi salam wasu malamai suka ce an tsatsakuro wajen kudirkin ko sinadarin ko kemikalkin da za a hada aka ɗauko nau'in ƙasa na ko'ina can a tsakuro can a tsakuro shi sarki ga mutanen iri-iri ne wani baki ne wani bakin mawul wani ja ne wani jawur wani fari ne wani fari fas a cikin bakaƙen ma akwai baki saboda nau'in gurare ne daban-daban aka ɗauko aka hada da wannan lakar aka mulmula aka halatta annabi adam daga jikin shi aka ciro hakarkarin shi aka halatta masa mata ta hawa shi da mazala ya zama da gaba sai yake cewa mata an halittar su ne da ƙashin haƙarƙari in akwai abu mafi karkata a jikin ɗan adam wanda ya fi komi karkacewa a jikin halitta babu kamar wannan ƙashin na haƙarƙari mazala ya ce toho idan ka ce sai ka meke wannan ƙashin ya meke maka zan sai daga karya shi wannan da maza ake ba da kuma annabi ya cewa maza idan ka ce sai mata ka ta yi daidai yadda kake so ne da ka suke ta shi ne mana ya ce karyawa suki ne eh da za ka ɗauki mace ka aure ta tun tana ƙarama an da tsoha lugub ba abin da ya taɓa gama ku ka san ku haka ba zai yi ko to da ɗaya rana ka mata wani abin da ran ta baya so ya tarka ta mara ayatu min ka kasdun abadan ban taɓa ganin alheri tare da ke tun da Allah ya gama mu zaman kaddara haka manzo Allah ya faɗi ba mu ka faɗi ba fa ku yi hakuri hali ne daga cikin halayen ku wanda daktar daktoci ya gano kuma ya faɗa kuma dole a faɗi ko ba daɗi manzo Allah ce law asanta ilayhin da daharan wallahi wadansu daga cikin nan naku ko tunda aka ayyeki yana kyautata miki har kika girma ya aure ki kullun alheri yake bai taba kuskure ba ko so daya to ɗaya rana zai iya miki ba daidai ba ki ce ke biki taba ganin alheri ba tare da shi tunda Allah ya gama ku annabi ya faɗi kuma a cikin naku wallahi akwai masu yi wasu inda ɗoriya ma sai sun yi manzo Allah yana da lashin mazari ya gaya musu halayen dan su yi hakuri da ku amma kuma akwai taku ranar ayi mu mamara da tamu tsiyar kuma ta mazajen Allah zai shirye da mu gaba daya to annabi adam gashi nan Allah ya halice shi da tako an halice mata shi daga jikin shi an ce ana gama halittar annabi adam aka cire wannan kashin hakarkarin aka daidaita shi yasa aka ce yanzu mana zaka lissafa kashin na dama da na hagu sai ga adadin yawan su ba ɗaya ba da an zare ɗaya an zare shi an yi ni an halitta wata halitta daban da ya bude ido sai ga kawai gashi kuma ga mata masha Allah abin ya burge shi ba shi sha'awa an zai dauki hannun shi zai kamo ta irin kuma sai Allah ya ce a dakata to me za a yi kuma ni fa ina so Allah ya ce mishi a sai ka bada sadaki ya biya sadaki ta haka haramun ne namiji ya taba mace ba mahara masa ba biya sadaki an daura aure ba haramun ne a gaisa mace da namiji sai dai in wanki ne ko karanki ko mahaifinki ko ɗanki haramu ne ya bai ka maki hannu ya ce saba sake makalli hannun ki ce saba eh ba magana gaisawa kin sama maki wata directrice ko maki wata matsayi a ma'aikata da wani babba zai zo a ce dole yakin gaisa shi wallahi haramu ne dan yana da girma girman Allah ya bi shi biya wannan suka cikin shugabannin jahilai ne in ya gaisa da namiji daure ka zai ya hannu amma ya kama hannun mutane sai ya daga saba saba ya jinki ya girgiza saboda tsabar jahilci to ki ce saba kawai ki makalli hannun ki ba a gaisa wa haramun ne mace da namiji ba a gaisa sai in maharami ne sai ma'aifinki kuna iya gaisawa kadanki ko wanki ko waɗanda suka aiwa ko jika duwai da ana iya gaisawa amma mace da namiji su gaisa hannu da hannu ba matar shi ba ba ma'aifin shi ba kama ba ta wannan haramun ne an yi zunubi ubangiji ta ala ya tsare yanzu shi ke an ce sadakin yawa annabi salati ne gashi na taɓa ganin malamai a kai Allah da ya daura auren annabi Adam da Hawwa kuma aka ce to yanzu abinda ake so da su eh ga aljanna nan su zauna cikin aljanna su baje kolin su duk abinda suke so su yi a cikin aljanna su ci abinda suke so su ci abinda suke so kuma abinda aka ba su dinan babu abinda zai rage ba kamar arzikin duniya bane wani lokacin sai ga wani abin akwai shi wani lokacin babu Allah ce fa kulu minha haythu shi'tum ragadan ku ce a cikin aljanna duk abin da kuke so kuma a yalwace bai yankewa to daga iblis oga kwata-kwata shi kuma a lokacin ya riga ya baro ta ubangiji ta ya umarni a wa annabi adam gaisuwar girma shi ya ƙi dari da wanda Allah ya tsine mishi albarka sai ya sanya hasada a cikin zuciyar shi cewa to shi ne wannan da aka tsine masa saboda shi to sai na yi zan wuta shi daga cikin wannan ni'ima sai na kore shi daga aljanna shi ma wuta shi wannan ɗin nashi zai aiwa sai sun je sun nuna da kudinsu a duniya sun sha wahala shi ne ya shiga nan ya fita nan sai ya samu labari a cikin bincike duk abin da ke cikin aljanna halal ne amma an nuna wata itaciya kwara daya aka cewa annabi adam da matar shi wala ta karaba hadhihi shadarata ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين aljanna ba wani ɗan ƙaramin lambu ba ne ba ɗan ƙaramin garka ba ce ko ɗan ƙaramin jardin komai akwai wafiya matar ta yin amfus wata nazzul ayin duk abin da ranka yake so akwai akwai abin da za a gani ma irin ka ya ji daɗi kawai duk komai aka ce ya ce amma aka ce shi da matar shi wannan itaciyar kada su kusance ta wannan itaciya kada ku ci kada ku ɗanɗana wallahi in kuka ci wannan itaciyar ko to za ku zalunci kanku za ku gane wa aya zaƙi za ku nan da ku za ku sha wahala eh amma in da baka tone ta ce ba to inna laka Allah ta zuwa fiya wala ta'ara kai da yunwa dai har abadan kai da mata kai da tsireci har abadan ba ce wani ba zuwa aikin kwadago ba aikin salar ba aikin sati ba da wuri komai ga cikin a cikin aljanna ba sai kin ce aka kudin ce wani ba komai akwai
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى aka ce kuma cikin aljanna ba za ku yi ishirwa ba ba za ku ji zafin rana ba balle wani sanyi mai radari ba yunwa ba ishirwa ba matsala a ai iblis da ya gano dai akwai abu ɗaya da aka ce kada ta ce an gama ba dai an nuna mashi wani abu shi kenan sai lallabo sai tana annabi adam da hawa suna shakatawa aljanna yace sannan ku misali ne suka ce yawa tsinan ne yace wannan ita ce na ga ita ba ku rabata me yasa ba ku ci daga ce a ai wannan Allah ne ya hana mu ya da guguci daga ce ya ce wai wai wai wai wai dab akwai aiki ba mene ne aikin sai ya faɗi dalilai ya ce ma na haku ma rabu
وقال kuma ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من ya الخالدين ce barin gaya muku ku suranta abu ga suna fa'al da nafa ya sa su gaba ya ce barin suranta muku- barin gaya muku labarin yadda yake ma na haku ma rabu kuma an hazihi shajara ubangijin nan naku ba komai ya sa hana muku cin wannan itaciyar ba illa ita in ka ci ta to mulki hana badan ne ta zarce kawai kun ban mutuwa shi ku ɗarin daga Allah ya shi rasa abu biyu bai san mutuwa ya san rayuwa kuma idan ya samu faɗa a ji ba ya so a ce wannan matsayi ya kuce mishi ba shi ne sai an yi ku buka so a ƙaro ba ke kada yake faɗi kan wata zo ta faɗa ko ba haka ba shi ne kawai shi yana so zama shi ke ba dokar oda idan ya zama to akwai wani kishi ya shafi matsala dan adam yana son mulki da tazarci yace ma na hakuma rabbukuma alhazihi shajara ubangijin ku bai hana muku cin wani itaciya ba illa ta kuna malakai ne dan kar ku zama to kaman matsayin ku ya karu ku zama to kaman mala'iku guda biyu dan kar ku zama to masu mulki guda biyu daraja ku ta dauka ku zama to wani wani abu a- a a cikin aljanna dan wannan ne aka cika da ku ci aw ta kuna mana khalidina ko kuma ku zama daga cikin dawamu don a wani wurin ta ina son in nuna muku wata itaciya shadratul kulidi itaciya ce wanda in ka ci ta zaka dawo ba mutuwa wa mulkan layi bala ko kuma mulkin ka baya ba a sarki ka kullun kai kake bari yaji in kin ci ta wannan itaciyar dan Allah zo wani yazo yace zai ba ku lakabi duk wanda ta samu wani lakarin a gida take za ta faɗa a saurara dan Allah ya kuke ga wannan lakarin za a je a karɓo ko ba za a je ba dan Allah irin taron da za a masa ba shi Allah ya sani ba haka suke za a ce gani mai ruwa iko Allah gani waye ya zo ka ga manyan motoci da manyan takarwa ba tsada ana ta fakawa a gurin ba saboda kawai a samu duniya to shi yace musu wannan itaciyar ita ce ake cewa itaciyar dawama hazratu kurdi kenan shi yasa Allah ya ce kada ku ci in kun ci dawama za ku ba za ku mutu shi ku so yake ku mutu wa mulkin la yabla kuma in ka ci ta kana samun mulkin da bai sabka ba ba sabki ka kullun kece suka yi sakai suke tunanin to ya za a yi
وقاسمهما إني لكما لمن kai da ya hana samun su ko wa qasama huma sai musu rantsuwa da Allah yace billahi allazi la ilaha illa huwa kai dan iska ko ta Allah na tashi dan su kuma ba su taba tsammanin ba yadda Allah yake da girma a iya rantsewa da Allah akan ƙarya shi ne kawai abin da ya ribata su wa kasama huma yace ina muku rantsuwa da zatin ubangiji ya rantse da zatin Allah yace wannan abin da na faɗi muku inni la kuma lamunan nasihina ni ina muku nasiha ne wai nasiha ta yake musu to ha akwai yaran shi har yanzu kira zauna a cikin gida hankalin ki kwance wata tsohuwa za ta duro kawai ta gauna ba ta miki tambaya yinin ba ta shi an ji kamar da za ta yi ku yaran zamani go a wanda muku bukwa ji ba kai ta ɗauko miki wani zance raurau kamar da gaske har da rantsa miki da Allah sai ki kokin yarda wallahi kuma kokarin ta kawai su take ta karkatar da ke daga hanyar Allah zuwa ga hanyar shedan ta sauke ki daga kan tauhidi zuwa ga shirka ta sauke ki daga kan sunna zuwa ga bid'a kawai shine burinta ta ne rantsa miki da Allah akan wani abu kuma wallahi ƙarya ce in ba ya sa ba da ba ruwanki da abin da fara zaki a da ya zai ki ta ce miki ai dama Allah ya tashi ta ka ko ina kuma ƙarya ce ta rantsa wannan duniyar in kace ka kwanta ai ka yi bakin ciki har ta shayo kai ta ce miki aka ko wani malami wanda yi aiki baya kundawa shi ke ranki to muje daga nan kin fada ne fadar sai abin da Allah yi to wannan shine gadar zare da shi dan yawa iblis a yawa annabi adam da hawa shi kenan da ya gaya musu rantsuwa sun yarda sai koma gehe yace an gama yace wallahi an gama فدلاهما بغرور kaga sai ya rudar da su fadallahu ba sai ya shigar da su ya musu me yake cewa an ingiza mai kan turuwa ya jefa da su kira refadar fadallahu ma sai ya tura su cikin halaka cikin wahala bi guru ta hanyar rudar da su da yayi da maganganun shi da rantsuwarsa haka suke da wannan magana tashi shi ke nan ya faru فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق to yanzu الجنة ga annabi adam da hawa'u kowa yana cikin ado cikin sutura kin san aljanna ko yanzu ba kin sa kaya kin sanya hijabi ga kinan masha Allah to aljanna kin ga dama ki sa kaya kala kala complete 70 kun ba zai miki nauyi ba kuma kowanne kalar ana gani saboda tuwafin aljanna wani ikon Allah ne ba su da nauyi kuma wani bai rufe wani saboda gurin ado ne aljanna ado ce kyau gare ta wallahi duk wanda ya shiga cikin cikin kawa da ado yake yanzu suna cikin sutura suna cikin ado da kawa shi kenan sai suka je suka samu wani itaciyar suka karyo ganyen don su zama tuwa masu mulki masu fada aji don su zama wanda ba sa mutuwa ya suka ci a wata ruwaya an ce matar ta fara ci tana haɗewa sai jini yake ce tun daga nan shiga matsala isa ya zama tun jarabawa gare ku idan wata ya kewayo ya samu matsala sai jini yake ce wasu malamin tarihi suka ce shi kuma ya sa a baki kafin ya ci aka sa mala'ika ya shaƙe wuyan yanzu da ya ci in wata ya kewo miki shi ma mai gidan sai ya kewo mishi aikun gane ko? aga masu kotar sa samun kudi ko la pampas mai gida da jini uwar gida da jini akwai matsala ko ba matsala to alhamdulillah sai Allah ya sa an ce shi bai kai ga hadiya ba wannan duka malaman tarihi ne suke ga irin wannan Allahu a'lam amma dai shi ne ya rura da su ya musu da zuwar ƙarya kuma ya shigar da su suka ciro wannan ganyen itace kuma Allah ya ce suka ɗanɗana mana suka zuka suka tamna Allah ya ce sun ci ko ba su ba sun ɗanɗana sun zuka kun san a ci abu a ɗaya bane da a ɗanɗanin shi ko misali kin sa gishiri a miya sun kika ɗauko kika ɗan dagula kika wannan shine zuka an gane ko ba ci ba ta ba ma ce suka yi ba ba ma ce suka yi ba amma dibo bara da ya jefa su wallahi ko suna cin wannan itace da yake sun sa amma Allah tufafin da ke jikinsu gaba ɗaya sai ya bar jikinsu dama ita aljanna ba ta mai saban Allah bace kayan aljanna ba na mai saban Allah bane shi sa lokacin da yan wuta bala'i ya kai musu bala'i suka hango yan aljanna cikin ni'ima da jin daɗi za su yi kira da babbar miya su ce ya sabu janna an afiku alaina min alma أصحاب النار أصحاب الجنة Mhm.
أن أفيضوا علينا من الماء أن Okay.
أفيضوا علينا من الماء أو مما au رزقكم au au au au rarakakumullah wala أو رزقكم الله shikenan Allah ya ce yan wuta za su kalli yan aljanna su ya sa wana da ashabul mi ana da ashabul janna yan wuta za su ya ku yan aljanna sai su amsa Allah sa bana cikin masu cewa na amkin ba masu ba masu kiran ba su ce dan Allah an afidu alaina min alma ku kama da gudunmuwa ruwa ku taimake mu da ruwa aw min mara rakakumullah ko abinda Allah ne ya arzuta ku da shi da aljanna na ci da na sha saboda bala'i ya kai bala'i malam Allah ya kiyashe mu me za su ce musu qalu inna allaha قالوا إن الله حرمهما على sai su ce abu الكافرين biyu da kowa tambaya kin da ruwa ko kuma abin da Allah ya azta mu da shi na aljanna inna Allah harrama huma alal kafirina Allah ya haramta wa kafirai shi ko kuma kafirai ne shi yasa kenan duk wanda ya sa ma Allah ita me yake cewa tufafin da ke cikin aljanna ba nashi bane ya zama haramu a gare shi yasa suna cin wannan itaciyar ko tunda sun saba ma Allah duk abin da ke jikinsu na tufafi sai ya gudu ya bar su sai ga su tsirara ba su taba ganin tsiracin su ba sai ran nan ke sa makiyinka da ƙarshe abin da yake so ganka ya ganka cikin tsumma ya ganka cikin talauci cikin rashin sutura abin da makiyinka yake so kenan ba babban makiyi a duniya kamar da yake so ga tsirecinka idan ya ga alherinka sai ya yi shiru idan ya ga abu wanda yake ba daidai ba sai ya faɗa wannan shine tantirin makiyi kenan mahasadi na ƙarshe kenan hasadul iblis ga inda ta kai annabi adam da hawawu yanzu ta kai yaro da su tufafin da ke jikinsu ya bar su ga su tsirara ba su taba ganin tsiraici a duniya ba su san mene ne tsiraicin jikinsu ba sai ranar saban allah ɗaya suka yi aka yaye musu sutura aka cire musu rufin asirin da suke ciki to ke su nawa jigai so nawa jika saba wa allah kuma allah ya kyale ki ai allah ya miki ne gidan dogo ma da bai tona miki asiri ba to shikenan wata fi kayi kasu bana alaihi mamin wurin aljanna sai ga annabi adam da hawa sun ji suna karyo ganye ganyen itacen aljanna suna suna lulube jikin suna rike tsaye su dan duk mutumin kirki bai so tsare su shi bayyana duk mutumin kirki irin matar da ga sun mutu kasiyatin ariyatin ma'ilatin mamilat ai dina nuna shi yasa haka mace ta bayyana tsare ta wani ƴan iska ce ai ai dina ni ya ce annabi ya ce yan wuta ne idan kun gasu ku tsine musu albarka amma duk mutumin kirki rufe tsinacin shi yake ga annabi adam da hawa ya sifani alaihima min warqil janna suna kaiyo ganyen itacen aljanna suna rufe tsinacin jikin su ta yake zaki bude tsinacin ki a duniya kice ke mutum ne kirki ce la haula wala quwwata illa billah annabi adam ya rasa inda zai saka shi hawa ta rasa rasa kanta tufafin jikin su ya fita jikin su ya tsire shi dan yaje ya kirkira dariya ya ce an ga- an- an gama yanzu bukatar ya tafiya ya ce saura kaɗan kun san me yake so aljanna da suke ciki kuma sauki a kore su hannu wani har yanzu bai ishe shi ba وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة Mm.
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين yanzu sai ga kira daga Allah hankalinsu ya tashi ba su taɓa ganin tsiraici ba ga jikinsu tsiraici ita ba ba taɓa ganin jini ba a ko'ina ma ga jini ya kici daga jikinta jage-jage ta rasa yadda za ta yi kin san izin jinin da ya zo miki cikin jama'a ko ai hankalinki tashi yake ko da yan wanki ne mata balle aljanna inda babu kazanta sun rasa yadda za su yi kuma sai ga kira daga Allah wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kira su ya ce ya adam ya hawa alam an haku ba ba ni na hana ku ba an tilku mai shadara daga cin wannan itaciyar ta yaya ne kuka zo kowace suka ce ai shaidan ne ya ce inna shaidan lakum aduhun mubin lakuma aduhun mubin ka lalle ku shaidan kin da wallahi maki ne a gare ku kiyayya bayananiya kiyayya shi ta kai kiyayya kuma ya dora ku a cikin matsala ai ta faru ta kare ita aljanna babu datti mai datti ba zai zauna ba aljanna ba tsareci mutum tsirara ba zai zauna ba aljanna ba ta mai saban Allah ba ce yanzu kun saba mini ba za ku zauna ba shi ke daidai shiga abin shi bukata dan Allah wai yanzu wanda yawa kakanmu haka baban mu annabi adam wai sai an ce karku bi shi sai an ce ki saba mishi za ki saba mishi yanzu dan Allah bai kai aya ba wannan kadai da yawa annabi adam da hawa idan an ce miki wannan hanyar ce ki bar ta idan an ce wannan aikin shi ne ki bar shi kina bukatar sai an ga aya da hadisi wala ba bukata bakin bala'in da shedan ya takulo mana abin da yawa baban mu annabi adam da uwar mu hawa yanzu gashi nan wala dahu ma rabbuhuma ubangijinsu ya kiraye su yace da ban hana ku ba antil kuma shadana wa kullu kuma ban fara ba ku labari kafin haka ya faru ba shi shedan kinan da makiyin ku ne ta yana ku da shi
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sun yi sake su rasa yadda za su yi ina mafita fatalaka adam rabi kalmatin annabi adam sai Allah ya mishi ilhamar waɗansu kalmomi an gane ilhama ko kawai sai ka ji wani abu ya zo maka kana so ka fara wannan kalmomin da su ne ya roƙi Allah fata ba alai sai kuma Allah ya karɓi tuba to su ne kalmomin qala rabbana sai suka ce ya ubangijinmu da matar da mijin ko shi sa in bala'i ya zo cikin gida gaba ɗaya ake haɗuwa roƙi Allah jama'a yara su yi addu'a uwar gida ta yi addu'a shi ma mai gida ya addu'a su duka suka daga hannu kaga can gurin annabi adam kaɗai aka jefa kalmar ko ai tun da an bashi an bata ya karanta da ita ga wata kalma na ji ta zo mana a cikin tunani na mu yi amfani da wannan kalmar ko Allah ya karɓe mu mun riga mun ɓaro ta shine qala rabbana da adam da hawa suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana ai ta fara ta ƙare ya Allah mun riga mun zalunci kanmu da kanmu yanzu Allah wa illam tagfir lana idan baka yi mana gafara akan wannan laifin da muka tafka ba wa tarhamna Allah in baka tausaya mana ba ai shikenan ta mu ta kare la nakunanna min al-khasirin ai mun riga mun tabe mun yi asara shikenan mun halaka alafada yanzu Allah da yake mai jin kai ne Allah mai karbar tuba ne Allah mai rahama ne la ilaha illa sai Allah ya tausaya annabi Adam da Hawwa to amma matsalar yake da kai ita aljanna tunda an saba Allah fa to ba za ta zo ba ba za ta zo ba za ta zo dole sai an ji an dan shawuya shi ne matsalar in dai kika riga kika saba ma Allah ko to wallahi ɗayan biyu ne ko dai Allah jarbe ki da bala'i a nan duniya ko kuma ki je can gurin Allah ɗan da miki azaba amma saban Allah bai tafiya banza sai dai in kin tuba Allah yayi ki sa kanki wannan duk saban Allah da kike a duniya Allah ba zai kyale ki ba ko dai a nan duniya dalilin saban Allah a saki cikin wani bala'i cikin wata damuwa cikin wani tashin hankali ko kuma ranar kiyama a ɗan da miki azaba kafin ki je aljanna wannan dole ne akan saban Allah sai mu ta ci karo da wannan zaka saban Allah shi umini an ce ku bari ku bari kawai shine zama lafiya wallahi ba yadda za ka samu malaka zauna lafiya shi sa magabata in sun ci karo da matsala sai su koma su gaba sun san akwai abin da suka wa Allah mu kuma suka ci gaba da Allah abin daga dama kuma in ya jarbe ka rika ta Allah ko me nayi Allah me na maka su wani suna nan zama lafiya ne kuma kullum matsala a a san ka ne Allah yake idan Allah yana san ka duk abin da kai sai ya kama ka da laifin a duniya idan bai kauna ka sai ya kyale ka da laifin ranar kiyama idan ya damfe ka fa to wallahi idza damqaytukum wallahu fala takubti wallah larabci a kowa ta shigo yawwa in Allah dan mutum bare kucewa har abada hausa hausa larabci larabci amma idan Allah ya so sai ya jarrabe ki da wani tashin hankali ko wani rashin lafiya ko wani asara akwai wani laifin da take mishi a can baya so yake ya kankare laifin ya yahi haka tunda an riga an sabawa Allah Allah ya karbi tuba amma sai Allah madaukakin sarki ce musu ni qala bidu ba'dukum li ba'din adu ta riga ta kare Allah ya ce to yanzu dai aljanna dai ita aljanna da sama take ba kasa ba yanzu aka ce ku huta shi da ba ya huta an kore shi yana yana can yana yawan gantalin shi aljanna yake limamin mala'iku ne aljanna yake amma an kore shi yanzu annabi adam da hawa su ba Allah ta ibidu ko ba ku sauka ku tafi babu kuli ba'dun adu har abadan sashen ku zuwa sashe kuna masu kiyayya da juna shedan yana kamal yana kiyayyar dan adam dan adam yana kiyayyar shedan amma in na kirki ne domin akwai dan adam kin da ke san shedan shedan na burge shi kuma yana biya mishi bukatunsa akwai ma wanda suka ce wai shedan kin tsanar da aka mai ta yawa ya kamata sabota mishi sai suka ce to shi ma Allah ne sai kai kiri kungiyar su tabbatar shedan kuma da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi zaka suna wannan kungiyar musani ba suka yi tambulkinta suka yada a duniya suka ce wai tun da an tsani shaidan tsana mai yawa ya kamata su kuma su mai da shi Allah wallahi wani kungiyar tana assasa abubuwa da kungiyoyi da yawa irin kungiyar yan lesbian yan luwaɗi karkashin kungiyar shaidan take kungiyoyin da suke karantar da bayan Allah halaka masu karantar ilimin jima'i da wasu duk karkashin suke su suke firasarsu ƙungiyar da ke yaƙi da waɗansu abubuwa wadda dai mun wuce sakansu ba sai mun maido su ba duk waɗannan ƙungiyoyin na bautar shaɗar suna da kuɗaɗen da suke finance ma wani abu ba suna ganin wasu shaɗan alta ne shi da ya kamata a bauta mai amma duk ɗan adam da kirki ya san cewa shi shaɗan baya san shi ma bai kaunar shi da ka yi fito ba zo kun liba azun adu ku sabka duniya sashen ku suna masu ƙiyayya da juna ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Allah ya cewa annabi Adam da Hawwa yanzu dai kuna da wani alƙawari da na muku na zama a doron ƙasa kuma za ku ɗan zauna ku ɗan yan shekarunku da yan watanninku zuwa dai hal lokaci ya cika sannan kuma sai a ɗauki ranku a zauna a rayuwar barzaku a cikin kabari wata zan sa a busa ƙaho ku taso sai ku zo kuma abin da kuka yi a duniya ke a ɗan auna a gani wanda ya riga ya abin kirki aljanna wanda kuma ya tafka tsaya da shi da shi ɗan guri guda kaga al'amari ya lalace kenan in ba dan shedan ba cikin kadara Allah ya mana haka ko da za mu rayu da aljanna kuma mu zauna aljanna har abada mutuwar babu maganta ba ware ita duk shi gaba da wannan tsayar wallahi yanzu duniya ga nan ba ta da dadi kuma dole ka rasa da zaka ka zauna ba ta da dadi ko kada ga cututtuka ga tashin hankali ga bakakken maganganu ga gurma ga tsiyakuta iri iri amma dole ne ka rayu a cikin ta kuma a hakan ma in baka yi hankali ba in ka mutu baka ba Allah baka je wuta duk wannan makircin iblis ne yanzu wannan sai an ce karba bishi wani yana bukatar a ce ga hanyar shi nan karkabi ai da ka gane nan ya kamata kai kai nan don ya riga ya cutar da mu ta hanyar cutar da babanmu annabi adam a rai sana kaga shi ne asalin zawon mu duniya yanzu ga shirin abinci ma sai an yi girki sai an yi cewa ne kai an so wani lokacin ma a ce babu kuma ana so gashi nan tsiya ne da bala'i iri-iri shi ɗan ya ja mana su muna fatan Allah ya kubutar da mu daga mafiyarcinsa kuma wallahi ko duk ɗan da aka aiwa sai ya samu wakili ya je ya ajiye mishi ce ta so da ke wannan kalkabar shi sai mun ga randebu a jahannama ya sa ga yaro in ya taso ba abin da ke birge shi illa ɓanna yaro na tasowa ɓanna kawai take birge shi ya kama wannan ya karya ya haɗa wancan da wancan in ya miki ɓanna in kika mishi magana sai ya miki dariya yau ya samu wanda ya karanta da shi ɓannar idan abinci zai ci sai ga in baki rike hannu da hagu zai rikici sai zama goshe ne saboda akwai mai karanta da shi ba abin da ke buge sai banna Allah ya sauke duk wannan makircin shi ne fi yasa manzo Allah ya koya mana ta'awuza da addu'o'i da azkar dan mu samu kariya daga makircin wa makircin shi a da shiga ban daki a da cin abinci a da alkwanci a da alfita a da gasunan dai to mi kokari mu kiyaye wannan gasunan sunna alhamdulillah an karantar da mu irin waɗannan addu'o'in duk dan a kori shedan ne a rabu da makircin shi yanda aljanna take da tsaro katanga aljanna ba irin katangar gidan sarki ba cewa duk tsawon da wanda ai ya haurawa katanga aljanna ba irin gidan president ba ce president a ta yi wannan amma duk da haka sai da ya kurɗa ya yi dubara ya shiga ya je samu annabi adam da hawawa ya kace kace da su to ke yanzu wata irin katanga ga riki da zaki kare kanki daga shaitan in ba azkar ba in ba addu'o'i ba babu dinin za mu ci karhin shi ba zai hutu miki ta inda yake so yayi rantsuwa gaban Allah yace zai zo wa dan adam ta dama ta hagu ta gabas ta yamma gaba daya
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام in ka kasu mula'ati nan bai da adin Allah ramba sun mula'ati nan bai da adin mun kalbi wa ala imani ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم me zai faru ولا تجد أكثرهم شاكرين to kun ji usulubin da ya dauka ya cewa Allah gaban Allah ya ce ina rantsuwa da zatin ka Allah ƴaƴan annabi Adam kin ma ba uban ba wallahi su ma sai nayi kace kace da su sai na halaka su sai dai ƴan kaɗan za a samu masu ikilasi cikin aiki ta wata hanya za ka mace sun mala'ace da mai bai da aidihim zan fito musu ta gaba gadangada in tarbi mutum da karfin tsiya sai na tun kuɗa shi ya kuma yana ma Allah shirka ko yana ma Allah bidiya wa min karfihim in zo ta bayan shi in sa shi gaba in tilasta mishi in rika tun kuɗa shi sai ya ji ya saba maka ko ya so ko ya kiya sai ya yi shirka da kai sai ya saba maka wa an aimanihim in fito mai ta bangaren hannun dama in fusgo shi in janyo shi ko yana so ko bai so su ya saba maka wa an shama'ilihim ko in fito ta bangaren hagu duk da wannan hanyoyin da yake so ya bi akwai wata bukata guda wanda idan ya same ta yana ganin bukata ta biya shine ya sa maka rashin godiyar Allah a cikin zuciya ce wala tajidu aksara min shakiri ba za ka samu mafi yawan dan adam suna maka godiya kan ni'ima da ka musu ba kenan babban mutunci da dan adam zai wa Allah a bisa sanarwar iblisa shine ka kasa wa Allah godiya Allah ya muku ni'ima iri daban-daban marar ku gode wa Allah muku kallanta duk halin da yake ciki to akwai wanda bai samu wannan matsayin ba babban ni'imar da Allah ya miki shine Islam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Usaymin Allah mishi rahama yake cewa dan adam idan za a tuna mishi ni'imar da Allah mishi mafi girma babu kamar ni'imar Islam ni'imar musulunci babba ce daga cikin ni'imomin Allah to mara da mutum ya gode wa Allah ya yi shi musulmi dan abu kaɗan da ya rasa sai rika ganin cewa to shi dai ya zo duniya dai kawai rakiya to wannan aikin iblis kenan cin nasarar shi dan akan dan adam na farko a same shi baya godiya ga Allah ta haka mu gode wa Allah kan dukkan halin da muke kai islam kinan babban ni'ima ce mu yi tsayin daka akan godiyar Allah da yin musulmi musamman mabiya ta farkin sunan annabi Muhammad sallallahu dan akwai musulmi da yake dan shi'a ne yana zakin sabon annabi Muhammad babu alheri wani yana musulmi ya ce shi qur'ani zalla kun bai fanci alqur'ani ba ka to bara yake yi wani ya ce musulmi ne amma shi modore bai aiki da islam da suna ne kawai wani ya ce shi musulmi ne amma non practical bai sallah bai azumi amma ce shi musulmi ne to duk waɗannan musulunci su ba zai amfane su ba amma musulmi mai bin alkur'ani da sunna wallahi shi ne daga cikin firkatun najiya kaso waɗanda suke tsira a ranar kiyama shi ne da ke cikin wa'inda annabi ya ce zai shiga aljanna wanda suke daga cikin ma ana alihi wa sahabi akan abin da na rayuwa akan da sabai su ne ahlus sunna daga da Allah ya ni'imta da kai da sunna sai ka wa Allah godiya idan baka wa Allah godiya ba ka shiga cikin tarkon shedan to kaga shedan ya faɗi usulubi daban-daban zai yi kaza zai yi kaza har a ƙarshe Allah ta'ala ya ce mishi akwai waɗanda sun bi ƙarfin ka suwa da shi kai shi ya sani yace illa ibadaka minhum mukhlasina sai bayin Allah wanda komai za su yi dan Allah za su wanda shi kadan shedan bai ci nasara kai shi ita kadai ce ita kadai ce wanda shedan bai isa ba wanda duk abin za ta yi za ta yi dan Allah ne kawai ba dan a ce ba ba don kala ce ba ba don ayaba ba ba don a kushe ba duk abin da zai faru inda ita za ta yi to don allah kawai za ta yi to duwan ta samu wannan mukamin a cikin ku ta fi karbi shi dan wani iblis allah ba mu wannan aƙida a gaskiya to wannan shi ne kan daga cikin tarihin annabi adam da hawa wanda allah ya ce ya halitta min sarsarin kafaka sai allah ya ci gaba cewa kalakal janna kuma wa khalaqal janna min مارج من نار yanzu Allah sai ya mana shi aljanin shi iblis din gaba daya kwata-kwata kun san su kansa al'umma ce mai zaman kanta jama'a ce ta musamman kabila ce ta kamar da mu mutane muke yan adam su ma ƴaƴan jinnu halitta ce wanda Allah ya halitta kabila ce shi kai shi ne dankin daga cikin kabila da ya fito haka Allah a rukunin ce kare milar jinni fafasaka al'amun rabbihi shi yana daga cikin kabilar aljannu amma ya yi fasikanci daga sha'anin ubangijin shi shi kenan kuma Allah ya gaya mana waɗannan aljannun wata jama'a ce innahu yarakun wa kabiruhu إنه يراكم هو وقبيله من حيث da لا ترونهم shi oga kwata-kwata shaidan da ƙabilunsu gaba ɗaya na aljannu to Allah ya gaya mana cewa su suna ganin mu ta inda mu ba ma ganin su ko akwai maganin aljanni a cikin ku wala ne da bana gani na san ku kuma ba ku gani ko ai mu je ga aljanni an samu matsala ai sai an mai turaren iska a sai an karanta mai atul kusi an mai tofi eh shi yana ganin mu ta inda mu ba ma ganin shi haka muke kwadawa yasa aka ce in zaki shiga bandaki kice bismillah dan suna nan a ciki wallahi a suna nan ciki inda baki ambaci Allah ba baki bismillah ba baki ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuz kina shigowa suna kallon tsirecin ki amma idan ki bismillah sai Allah ya tsore idan su sai Allah ya kore su in zaki ci abinci ma kice bismillah da kin sako hannun ki dora kan abinci ba bismillah hannun ki hannun shi manzo Allah yana kallon wani mutum har cin abinci ba bismillah annabi sai ce mai kace bismillah awwaluhu wa akhiruhu yana faɗin wannan sai shaidan ya fara amma yadda abin da ya sa a cikin sai annabi ya dariya ya ce lokacin da za ka sa hannunka da hannunka da nashi kana ci yana ci kana yi bismillah sai Allah ya sa ya amma abin da ke cikin shi to yanzu za a ci abinci ma sai a ce bismillah yanzu a shiga bandaki a ce bismillah ko Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in ba haka ba to wallahi za su cutar da ki duk inda kika sani suna nan suna nan a cikin kuryar ɗakin ki a falo a ban ɗaki a gwadala duk abin da ke kore su ambatan Allah da karatun alkur'ani shine busa so za su bar gidan balle ma kina karanta sutul bakara a gidanki ai wane shedan bai shiga annabi ce shedani yana gudu ya fita a guje daga gidan da ake karanta sutul bakara amma kin zo kin cika kada kada a gidan wakal yan fina-finai da tatsuniyoyi na labari na na gidan ba da masu shi ake ji sauti na tashi kawai na izarsu da sauran abubuwa na baya duk wannan shekaru yadda su su tare su yi cinci dodo a gidan don gidan nasu ne ai amma idan ya zama gaji wani ya wani sabbi ma da basu wanda wani wata takwas Allah ya sauke to su ake gida ala da shi da karatun alkur'ani karanta suratul baqara da su ali imran har zuwa nasi dan shedanu gidan ya gagare su zama amma ke kin zo kin sa waka waka a gida dole shedan ya zo gidan ya tare ya rage mai yayan ki fada wannan ya kalle wancan da mari ya sa tsawa ke ma ki daga mai tsawa eh halo je tsakur wancan shi ma ya tabo wancan mai gidan ma ya zo ya tsakure ki ya tsakure shi sai ga ana ta da jijiyar wuya saboda kin tara shi da aljanu a gidan ba karatu sai wake wake amma wallahi idan ana karanta qur'ani ko shedanu suna guduwa wallahi ba sa iya zama yasa ake so a yi ta karatun qur'ani a cikin gida jama'a a yi ta sallori sallar duha sallatul awabin ku rika yi a cikin gida sunan rawatib sallolin kafin azhar dama ita furilla ma wata da kin take samu in an yi kiran sallah ta a kiran sallah maza ne ita kiran sallah maza da banda ta da ba kai ta shirya goga ta ko za ta yi sallah a retar ki samu harki nafila daga cikin nafilfin da manzo Allah ya ce duk wanda ya goma sha biyu a wuni ana gida mai ka ta fara gida aljanna shine sunan rawatib kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magariba ga sunan dai nafilfin da ko sani ne ma'ruf su ya kamata a rikaya cikin gida ba waƙe waƙe da kaɗa-kaɗa ba don a kori shi ɗan to Allah ce waljan da kalaka nahu mun halatta shi kan shi aljani shi shi ɗan min narin samun ko da harshen wuta shi da harshen wuta aka yi shi harshen wuta ne shi sa idan wani abu ya faru zaki ji kirzinki ya ɗauki zayi ira ke ɓaci kamar zuciya ki ta fashe ai yana amfani da wannan damar da sai ya rura wannan zuciya take da zafin da nashi da yake da shi saboda Allah ya horewa shaidani shiga jikin dan adam kamar yadda jini yake yawa jikin shi haka manzon ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ji kamar zai kone idan ke ba shi ki kina karkarwa kamar a mutuma idan ke zarjar wani malami yace mai yin hushi da zai kalli kamar shi a yanda yake a lokacin hushi a madibi da ya fasa hushin duk inda yake da kyau idan ke ba shi kai hushi yake muni kaje kunci ya kumbura idan ya jajjawur haka ne shi dan yake busa dan adam lokacin da ya zo ya shiga jikin shi ya ziga shi wani darasi ne mai zaman mahazara ce mai zaman kanta akan illal iblis ko shedan a jikin dan adam idan ya sa shi gaba to Allah da ya gaya mana ya halitta shi wannan aljani ko aljanu min marijin minar da reshen wuta harshen wuta da shi aka tattara shi sa lokacin da aka ce wa adam adam sujira ya ce ta yaya zai mai sujira me dalilin ka ya ce ana khairu minu wai shi ya fi shi ya ce shi ya fi adam da wani dalilin kimi yace kalakata ni min naru wa khalaqatuhu min tin ni an halitta ne da wuta shi kuma an halitta shi da laka da haka ni na fi shi ai a ganin shi ne ko dala idan aka dauki garwashin wuta aka aje aka dauko laka aka mulmula ta danya aka aje wanne ne zai dawama shi dai wannan garwashin wuta zai zama mi zai zama toka toka iska za ta yi gaba da talaka wa in ta bushe ta kara gari amma shi a falsafar shi a rashin hankalin shi a ilimin shi na halaka gani yake harshen wuta da ya fi ya falaka shi yasa ce kalakatahu min din ka halitta adam ne da laka ni kuma ka halitta da harshen wuta da haka ni na yi shi anan Allah ya tsire mishi albarka dalilin da sun yi wa Allah biyayya yanzu Allah madaukakin sarki yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban فبأي آلاء ربكما to wasu تكذبان ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane ba dai da muke karyatawa ya Allah sai Allah ta'ala ya ce رب المشرقين ورب idan muku san المغربين wane ne Allah ba Allah ta'ala ya ce rabbul mashariqain shine ubangijin da ya halicci mafitar rana da wata da kuma inda rana take fadawa da kuma inda wata ke fadawa kenan mahalicin ina gabas da yamma shi ya halicci gabas kuma shi ya halicci yamma subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما to da wasu تكذبان ni'imomin da ubangijinku ne ya ni'imtar da ku kuke karyata ya ku aljanu da mutane sai Allah ta'ala ce مرج البحرين يلتقيان hukuncin Allah shi yayi wata matattara ko mahada ta kogi guda biyu wanda ba sa haduwa teku ne wannan ya taho wannan ya fito sun game a haka ganin ido sun gamu amma kuma wannan bai shiga wancan ruwan wancan ruwan bai shiga wannan kai ma Allah wa iya ruwan tsara idan kika dauki wannan ruwan kika dandana azabu za ka ji ruwa ne wanda yake furata ruwa ne tatacce wancan ku mulhun ujal Allah ce da ka taba ɗanɗanon gishiri gare idan kika dauko mai ɗanɗanon gishiri kika watsa cikin wancan wanda bai da gishiri sai ya dawo gurin ɗan uwan shi mai shiga in kika dauko wannan mai ruwa tatacce ruwa ruwan gare ko in kika watsa cikin nan gishirin sai ya koma gurin ɗan uwan shi ba sa haɗuwa gashi sun haɗu a ganin ido amma kuma an yi an yi duk duniyar nan amma sun kasa haɗuwa in ba Allah wa ya isa yi wannan ta wannan zatin Allah ƙarfin mulkin Allah kenan shi yake iya irin waɗannan abubuwan na hankalinka baya iya yarda sai in kaje ka gani sai da imani kawai ana son Allah hori mutum kuɗi ma ya je gurin nan yawon buɗe ido kaje ka tarsa gashi kogin nan gishiri ne nan kuma bi ruwan gare ne kuma ka yi yadda za ka yi saduwa saduwa wannan ya taso wannan ya taso sai da a zo a buga kowa sai ya janye ya koma baya duka Allah ke nuna mana wannan aikin shi ne ba mai wani aikin sai shi sai Allah ta'ala ya ce بينهما برزخ لا domin a يبغيان ganin ido ba kwa gani amma a tsakaninsu Allah ce bai dahu ma barzakun tsakaninsu mun sanya wani shamaki la ya migiya da har abadan ba sa kwatsewa bayan za a su kwatse kuma Allah ya ce ya sa samakin kuma ya sa ba sai ka gani ba kuma in ka nemi ka gwada kuma za ka ga tabbatar da cewa akwai shamakin da Allah ya sa har abadan ba sa haduwa sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما da haka fa bi ayi تكذبان alayi rabbikuma tukazziban da wadansu ni'imomin ubangijinku da ya ni'imtar da ku ne ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa sai Allah ta'ala ya ce يخرج منهما اللؤلؤ wancan والمرجان teku mai ruwa na gishiri da mai ɗanɗanar ruwa Allah ya ce a cikinsu mun sanya waɗansu abubuwa na arziki shi ne lu'ulu'u a cikinsu akwai murjani waɗansu abubuwa ne wanda ke idan aka je cikinsu aka ɗauko to aka siye su da kuɗi mai tsada kamar da ake shiga cikin ƙasa a ɗauko diamond ko a ɗauko zinariya ko a ɗauko iranian to cikin ruwa Allah ya ajiye wata albarkar ruwa kuma wanda ake huddawa a cikin ruwa shine lu'ulu'u da murjani eh wanda su sun kuma zinariya tsada to Allah ya ce cikin wannan ruwan mai gishiri da ruwa mara gishiri a cikinsu Allah ya sanya ya karu da mirhuma ana fitowa cikin ruwan kalar biyu duka lu'ulu'u ana fitar da marjani ta Allah yake cewa "Fabi'ayyi ala'i فبأي rabbikuma?" آلاء ربكما to da wasu تكذبان ni'imomin da ubangijinku ne ya kuke karyatawa duka waɗannan abubuwan Allah yana nuna mana yayi su ne dan dan adam ya amfanu ya kuma ƙara imani da Allah ya bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so kayyama Allah kishiya cikin ibadar shi idan ya mutu tsakanin shi da Allah akwai alƙawari Allah ya sa shi aljanna dan duk wanda ya mutu akan imani akan tauhidi baya ma Allah shirka to yana da alƙawari tsakanin shi da Allah shigar da shi aljanna akan abin da yake da shi da aikin shi amma idan fa aka waye gari kina ma Allah shirka kina tsafi kina canyi to ai duk wani aikin da zaki aikin banza ne Allah ba zai karba aikin ba ranar tashin alkiyama kina daga cikin wanda zaku zo da a cikin wuta tare da shedan da su karuna su fir'auna da hamana da haka muna roƙo Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare zuriyarmu da halaka da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya ƙara mana jin tsoronsa ya ƙara mana imani da littafinsa alkur'ani da kuma yin aiki da shi da kuma bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya da yake akwai tambayoyi abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na wani sha'adun wannan